بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi sha hudu da watan jumadal ula hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da sha shida da watan sha daya miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam da muke gabatarwa kowane mako a wannan ranar ta ta Asabar daga sallar magariba zuwa sallar Isha a wannan masallaci na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a wannan gari na Tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan kuma shi ne darasi na 60 a jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako muna fatan Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata za mu tashi hadisi na 384 hadisin Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda wanda muna nan cikin kitab na Atima mun karanta hadisi guda ɗaya tallin tal yau za mu ɗora a kan wannan hadis a cikin wannan babi malin ta alhadisun rabi wa saba'una ba da talasumi a tin hadisi na ɗari uku da saba'in da hudu عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala yace an fajna arnaban bi marr dhahrani fas'a alqawm falaghabu Anas dan Malik yake cewa an fajna arnaban yace wata rana mun bi bayan wani zomo mun kora zomo a wata rana a wani gari da ake cewa maru zahran wanda wannan garin yana yana saman hanyar makani zuwa madina yana da nisan kilo talatin daga da garin makka kuma a yanzu ana kiran shi wadu fatima yace a wannan wurin muka bi bayan wani somo muna gudane fasa alqaum sai ga mutane tsiyace bayan soman suna biye da shi falagau sai suka gaji suna bin sa tahiya ake tafiya ake har suka gaji wa adaraktuha fa akhadtuha yace ni kuma Allah ya taimake ni sai na dagi na bi zoman hanar riske zoman sai na kama sa fa'ataitu biha aba talhata sai na zo wa abu talha da zoman fazabaha sai yanke wannan zoman wa ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biwakriha aw fakhriha faqabilahu sai ya aika wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da furfukenta ko kuma da kafarta ya tura masa kafa hannaye na gaciyoyi na gaba ko kuma bayan shi zoman dancansa wajen abin nan kisa sai annabin Allah sassalin ya karba daga wannan kyautar da aka nuna aka kai masa ma'aiki sallallahu alaihi wa ala'adihi wa sallam aka masa zomo ya ce daga wannan hadisi ji malam suka ce yana nuna halaccin cin naman zomo kuma cewa na daga cikin ababe daɗaɗa sannan kuma malamai sun tattaro akan halaccin cin naman zomo kuma manzo Allah sallan yana karɓar kyauta duk girmata da kuma duk karancinta kyauta ana fiye manzo Allah sallan amma sadakan baya ci ma'aikin Allah baya cin sadaka amma yana cin yana cin kyauta عن عن أسماء بنت بنت أبي بكر رضي الله عنهما لقى أسماء يا أبا بكر الله يكارى متيردا قالت التي نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا تشي وترانا أذامن المائك صلى الله عليه وسلم من ينكا من ينكا وردوكي أذامن المائك من ينكا من ينكا دوكي فأكلناه سيمكة تتولى النام دوكي wafi riwayatin a wata ruwaya wa nahnu bil madina muna cikin garin madina kaka ce a makani an shafe hukuncin a'a a madina ne wata rana a zamanin manzon Allah yana raye annabin Allah yana raye aka yanka doki kuma sallallahu alaihi wasallam bai hana ba wannan hadisi ya nuna cewa halal ne a ci naman doki ya halitta a ci naman doki saboda an ci naman a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a wani malakazin ma hatta iyalin gidan annabin Allah sun ci kamar da ya zo cewa zabahna farsan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa akalnahu nahnu wa ahlu wa ahlu baitihi mu da iyalin gidansa muka ci wannan doke kaga kenan da haramun ne da ba za su ba za su ci ba daga cin naman doki halal ne عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه hadisi na ɗari uku da da saba'in da shida daga jarin ɗan Abdullahi Allah ya kara musu yarda. Annan nabiya sallallahu Alaihi wasallam ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam na ha an luhumin homoyi ma'aiki ya hada cin naman naman jaki naman jakai al'ahaliya na gida. Ma'aikin Allah ya hana cin naman jakin gida, kusan jaki kala ne ko? akwai jaki na na daji kuma akwai jakai waɗannan gida da ake ɗorawa mangala a je a yi laka a ɗora musu sharat da makamantan wa'annan to wa'annan jakan wa'annan jakan na gida haramun ne jinsu banzan Allah ya hana a ci su amma wa azina fi luhumil khayli sai kuma ya halitta ya ba da dama ya yi izini da a ci naman dawaki annabin Allah ya hana a ci naman jakai na gida to kaga kuma tambaya shi naman jakin daji ba babu illa halal na cin naman jakin daji amma jaki wanda na gida kan haramun ne cin naman doki kuma halal ne ba haramun bane yace ma'aikin Allah ya hana game da cin naman jakkan gida ƙazanta ce suna cikin abin da ke ƙazanta kuma haramun al'imamu ibn kafir alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirinsa na suratul taha da ya zo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fakhala'na alaika innaka bilwadin muqaddas tuwa Allah ya ce wa alaihi musa ka cire takalmanka kana wani wuri wanda yake matsarkaki mai tsafta ibn kathir alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa dalilin da yasa Allah ya ce ya cire takalmansa saboda takalman an yi da fata ta ta ta jaki ta jakai shi yasa Allah ce fa khala'na alayka ina cikin maganganun malamai da ibn kathir ya kawo wallahu ta'ala a'lam almuhim dai namun jaki na gida haramun ne cinsa da kuma duk abin da aka haranta cinsa to shi wannan abun najasa ne daga kare na abin nan naman naman jaki na gida najasa ne ina fata mun fahimta wali muslim al-imam muslim ya fitar da ruwaya wahidahu shi kadai kala yace akalna zamana khaybara al-khayla wa humur al-wahshi yace a lokacin da aka yi yakin khaybar a lokacin da aka yi yakin khaybar da muka je yaki mun ci daga daga karnai afon mun ci daga namun namun dawaki su ne alkhaila mun ci naman dawaki wa humural wahshi da kuma jakan daji jakin daji humur jam'i ne na na himar himarul mufrad shi ake cewa jaki ɗaya kenan ko su majakai da yawa sai a ce musu sai a ce umurun kamar yadda cikin alqur'ani mai girma Allah yayi ambace su a wace aya kenan suratul a muddathir Allah ya ce ni ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara humurna ana nihin jakkai ne ina ba ta mu fahimta da aka umrul wahshi aka ce al wahsh abinda yake yake rayuwa cikin daji shi ake cewa wahshi ce kalbul wahshi ko himarul himarul wahshi wa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam himar ajil himar al ahli sai ma'aiki ya hana cin naman jakai ma'aiki ya hana cin naman jakunan gida jakan gida annabin Allah ya hana cin naman su الحديث السابع وسبعون بعد ثلاثمائة حديث الذي أكد سبعين دبقي عن عبد الله بن, عب بن أبي أوفى قال لك عبد الله بن أبي أوفى الله يكارى مصير دايك تيوى أصابتنا مجاعة أصابتنا مجاعة ليالي خيبر وترانا يواتا كامام آه abdarerukan da muka yi a yakin khaibar a yakin khaibar da muka je a cikin daruruwan da muka yi a wuri to mun yi fama da da yuwa falamma kana yawmu khaibara yace lokacin da aka zo yakin khaibar washe garin ranar khaibar waqa'na fil humur al ahliya sai muka abuka majakan gida ga mu da jakai tare da mu kawai sai muka abuka wa jakai muka yanka su fan fan taharnaha sai muka yanka wa'annan jakkar falamma ghalat biha alqudur muna yankawa ko malan sai aka kunna wuta aka yi wuta wuta aka aza jaguna saman saman wuta ana dafawa ga kanshi ya fara jashi ghalat biha alqudur tukane sun fara kadawa suna kuka suna tafarfasa shine ghala ghala alma'u fil qidr tagalgal al-ma'u fil kida ai ruwa suna wanda suna motsi zafin ya ta suna tafasa kenan ko to abu namun jakkan har ya fara tafasa nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai kira ya kirayo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nabi Allah sai ya kudan annabin Allah ya kudan aike yana kiran yana cewa an aksi ulqudura ku zubda abin da ke cikin tukane duk abin da ke cikin tukanen me yake cikin tukane naman jakai sai mu zace an akfiu ayace annabi ya ce ku zubar da abin da ke cikin tukanen wa rubbama qalati wala alla kuma ya ce wala ta'kulu min luhumil humr al ahliyati shay'a kada ku ci daga naman gida wani abu kada ku ci komai na daga naman gida wala Allah ya faɗi wannan maganar shakkarawi a cikin wannan zancen kaga ashe yana cewa haramun ne cin naman jakin gida haramun ne ina fatar mu fahimta ba a yi shi ba dan danci yana cikin abin da yake haramun da hatta kashinsa da da fitsarinsa duka wannan najasa ce suna cikin annajas duk abin da aka haranta to shi ma abin da yake mai fitowa da gurinsa shi ma wannan abin najasa ne mun fahimci karatun ko wallahu ta'ala a'lam alhadith athamin wal 70 wal 70 ba'd ba'd 300 hadisi na 378 an abi sa'laba radiyallahu anhu daga aba sa'laba Allah ya kara masa yarda daga aba sa'laba Allah ya kara masa yarda qala yake cewa حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ma'aiki sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam ya haranta cin naman jakan gida harrama idan na an ce harrama ala wazni fa'ala abun maluman sarf ziyadatu harfin tadullu ala ziyadati ma'na harrama ma'aikin Allah ya haranta in aka ce abu haramun duk abin da in kai za a baka zunubi in kuma ka bar su za a baka lada to ma'aiki ya haranta cin naman jakan jakan gida mun bace wannan hadisi ko malamai suka ce daga cikin abin da ake fa'idantuwa da shi a matsayin darasi a wannan hadisan guda uku abu na fari harancin cin naman jakai gaba daya dukkan naman jakan gida haramun ne jakin gida haramun ne ba a cin komi na garisa. Ibn Abdulbar alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa la khilafa baina ahli al-ilmi al-yawma fi tahrimiha a yau da duniyar yanzu ba wani malami da ya sabani akan halaccin namun jakan gida amma kafin kafin a manzo sallallahu yace a zubar da ita to ana ci a baya ana ci sai da ba a ci da ba su dafa ba ai ko da ba a ci da wasu dafa ba amma da ma'aiki ya ce ta kuma daga wani lokacin sai zama to haramun ne cinta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to mi harancin miye illar harantar da wannan abun saboda na shi sani ya zo a cikin wani hadisi cewa ina harisun a cikin hadisi al-imam al-bukhari da ya rawaita cikin az-zabahih wasait yace ina harisun najasa ce da haka fitsarin jakin gida da kuma kinji bayan garinsa kashinsa da jininsa duka waɗannan abun da jasa ne idan idan idan jaki yawa rigar ka fitsari to akwai bukatar sai ka wanke sai da ka san mani ya tafi riga ka sai ka wanke wannan abu saboda rashin sali haka jinin jaki ya taba jikinka sai ka wanke amma da rago ne na gida wannan yayi fitsari a tufafin ka ba ka buƙatar wankewa saboda ba lalle sabani shi fitsarin sa ba lalle sabani mu bai ta rago da cinkiya da akuya da da gunsuru da sa da saniya da raƙumi da taguwa duka waɗannan ba lalle sabani idan suka yi bawali akan tufafinka to wannan tufafin suna sallah ba sai ka wanke ba don ba ta sabu ci amma idan jaki ya yi tsari a tufafin akwai bukatar dole sai ka wanke saboda nisani mun bace karatun ko wallahu ta'ala a'lam ko hadisi ko yana karkata da mu cewa haramun ne halal ne cin naman doki cin naman doki halal ne duk da an samu sabani na wasu malamai akai wannan gaba za mu zo mu mu ambata daga cikin abu naman doki halal ne cin sa haka naman jakkan daji jakin daji halal ne cin naman sa duk jakin daji halal ne a cin naman sa game da sha'anin naman dokin malamai sun yi maganganu a kai kware da gaske al'imamu abu hanifa da shi da al'imamu malik a cikin wasu daga cikin zantukansa zantukan suka tafi akan cewa cin naman doki haramun ne al'imamu malik da al'imamu abu hanifa a cikin wata ruwaya ta su suka ce naman doki haramun ne cinsa a wasu zartutukan kuma suka ce a'a makaruhi ne ba haramun bai kai matakin haramun ba amma makaruhi ne wasu da cikin ɗalibansu kuma sun tafi akan cewa haramun ne kata an gaba ɗaya wasu kuma sun tafi akan cewa makaruhi ne to me dalilin sun kace abu haramun ne suka ga dalili sai suka buga hujja da ayat alqur'ani da Allah yake cewa wal khayla wal hamila wal hamira wal bighala والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة Allah ya ce walkhaila kun ga sha'anin dawaki walbighal da alfadarin ne walhamira da jakuna litarkabuha Allah ya halicce su ne kadai don ku hausu su ta tun da Allah ya ce litarkabuwa Allah mutufidu ta'ali ai li ajalin rukubi khuliqu to shike da an kare saboda a hausu ne aka aka ci ba don wata ba don a ci ba saboda a hausu ne aka halice su ba don a ci ba sannan kuma suka ce daga ciki abin da yasa suka suka abin nan suka ce haramun ne hadisi wanda yake da'ifi ne hadisi da'ifi ne ma jiddan cewa annabi sallallahu ya hana akan cin naman na hayarcin naman alfadari da kuma naman doki sai dai wannan hadisin da'ifi ne da'ifi ne da'ifi ne da'ifi ne hadisan da'ifai ne kwarai da gaske nasiruddin albani hadisi na biyu da suka kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masaibar annahu min khayli yace da'ifi ne hadisi ne da'ifi yana cikin da'iful jami' sannan suka ce kuma tsakanin doki da jakai da jaki to akwai kamantacciya da ka tunna yayi kawa da juna shi kenan sai suka ga dacewar haraccinsa amma al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal da kuma al'imamu lai da hamad da abu saur sun tafi akan cewa halal ne cin naman dawaki kuma wannan ruwayar arautu daga abdullahi dan zubair da alhassan da ibn sirin da ata da al'aswad da ibn mubarak sun tafi akan cewa cin naman doki ya halitta suka kawo dalilai masu ɗimbin yawa ƙware da gaske cewa abu na farin da ga sahabbai sun ci sun yanka sun ci tabi'ai kuma sun ji sahabbai sun ga sahabbai sun ci kuma sun ji sun fada sun ci kun ba mutum guda ba to aikin sahabbai yana nuna cewa abin ba haramci ba ne, da haramun ne da su sufi kowa takatatar a duniya. Sannan kuma mun karatu hadisi a baya cewa an ji ko an yanka ba bukatar mu maimaita. Cewa wal khaila wal bighala wal harir li tarkabuha cewa kawai dande dande kawai a hauni Allah ya halice su to wannan ba ba hujja bane. Allah ya yi bayanin cewa daga cikin mafi girman ni'imar da aka yi su don su don a hau ne. Haka ne, ko ba don kaɗe ba zai hawa ba ne kaɗai. Misali, idan muka doka in aka ce kawai duk abin da aka fada don dai wannan ne aka yi, litar ka buha, to kaga da kamata a dora majaki itace ba ko? kuma dai Allah ya ce bitarka buha din dai a hauni kawai bai kamata a daki mangala a dora masa bai kamata a dora masa sharati ba sai dai kawai kai kai kawo kawai da haka zance mafi inganci jama'a cewa cin naman doki halal ne cin naman doki halal ne kauli mafi rinjaye cin naman doki halal ne wallahu ta'ala ala da haka ya halitta daga yanzu in ka samu saurin doki ka yanka ka ci yanzu kuma nan gari in ka yanka doki na cin sai an ta yawo da kai eh ba illa bane dan kaci alhadisu tas astasi wa sab'una ba'da 300 hadis na 379 an abdullah bin abbas radiyallahu anhuma daga abdullah dan abbas Allah ya kara masa yarda qala qala yake cewa dakhaltu ana wa khalid bin bin walid yace wata rana ni da khalid dan walid mun shiga ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baita maimuna mun shiga gida tare da manzon sallan a gidan maimuna wace maimuna kenan matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi dabbin mahnub sai aka zo muna da da damu musan damu ko abu ka san damu to sai aka zo musu da damu mahnub soyayye aka soye damu aka kawo fa'awa ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi sai manzon Allah ya dora ya tura hannunsa ya mika hannunsa kamar zai dauko ga damo soyayya ya soyu rimis an kawo shi ga Khalid ya shigo ga Abdullahi dan Abbas ga ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aka zo aka aje musu damo soyayye sai manzon Allah ya bika hannunsa zai dauko wannan naman damar faqala ba'du an-niswa an-niswati allati fi baiti maimuna sai wasu da cikin matan suka gidan maimuna suka ce akhbiru rasulullah sallallahu bima yuridu an ya'kula ku fada wa ma'aiki abinda fa yake son ya ci bai san miye ba aka soyo aka kayo da ku ga masa abinda zai ci damo ne fa fa qultu sai nace da shi ta'kuluhu ya ma'aikin Allah zaka ci ne huwa dabbun ai damo ne aka soya aka kawo farafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu sai manzon Allah ya jaye ki hannunsa falam ya akulbe ci ba fagultu sai na tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ya annabin Allah a haramun huwa cin naman damo haramun ne ƙara ya ce la'a'aha ba haramun ba ne cin naman damo bai zan haramun ba da haka bi ne halal ne walakin na hulam ya kun bi ardi ƙaumi yace sai dai ni a inda na yi wayo na taso ba ma ci ba haramun ba ne a ci amma ni inda na taso na yi wayo ba a ci ba shi balantana a ci ba ma da shi balantana da ci daga ana ci fa'ajidu ni a fa'ahu sai daga na kyamace tun da ban taso na saba da shi ba sai kuma na kyamace abin amma ba wai don yana haramun ba ne kun fahimta me yake karantar da mu wannan hadisi shi bai taso ya ga ana yi ba abunsu amma kuma ba haramun bane a shari'a sai yake kyamar cin sa saboda bai saba ka san akwai abun da in baka saba ci ba to in aka ka maka yanzu akwai ta shekara ba wasu yara suka zaka Niger daga ko America ne ko ina ne ko Ingila ce wasu yara da suka zaka hutu a gidan kakannin su su ga ana dama hura suka shawara malam sai da aka bai da su babu lafiya su sai musu gana shan ba wannan wanda ta su ya gana ne ya gana sha amma su ba su saba da ita ba akwai wanda kaga su suka ci faran kuma za ta sa su alarci ko ko samiya wasu ma ba san san cinta ba akwai wanda gani yake kawai kana cin fara kamar kike su kake ci ba saboda shi ne ta so bai gana cin ba kaga ba illa bane dan mutun yaki abin da bai gana yi ba a wajen su amma kuma kakka hana ma wanda shi shi yake yake da ra'ayi ya ci mun gane to me ya faru kala sai Khalid yake cewa fashtarahatuhu yace sai na yi na matso da shi ba yace bai ci ba yace ni kuma sai na matso da kwanan fa akaltuhu yace kawai sai na na na samiya kawai ci dake alan ga abu ya so rumus kawai sai nake kai mai kaya wan nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya annabi na kallo na ina ci bai ce min komai ba haka da shi nama na da haramu ne da yayi da ya hana sa ashe kaga cin naman damo halal ne to abin da ba damun fa ba nam irin kamar maciji da sauransu ya halatta cin naman maciji damo fa da maciji daban to mu baje mu je karshen babin in mu magansa ba cikin karshen babin sai mu masa maganar kansa shi kade ko kenan ko idan ba shi a karshen babin duk da ba shi baya nan ma a cikin babin ba a kazancan maciji ba a cikin karatu to amma za mu zo mu ga biye hukuncin cin naman naman maciji Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu al-hadith ath-thamanuna ba'da 300 hadith na 380 ana Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Abi Aufa Allah ya kara masa yarda qala yake cewa gazauna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sab'a fazwatin yace mun je yaki mun yaki har kusan yaki guda bakwai tare da manzon Allah an je yaki da dai bayan dai har guda bakwai akwai ma'aiki tare da mu idan aka ce al-ghazwat shi ne duk yakin da manzon Allah ya fita da kansa ya ga ce asariya shi ne yaƙin da asariya yaƙin da ma'aikiya asariya yaƙin da ma'aikiya aika shi bai je ba aka je amma shi bai tafi ba to da aka je yaƙi kusan yaƙi guda bakwai aka tafi da manzon Allah a ciki yace na akul jarad muna cin fara sai da aka yi kusan yaki ina tunawa ya koka guda bakwai aka tafi da ni akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mu yace kawai abinci mu fara ci abincin da muke ci saboda ba abin da za a ci fara muke ci to me kuke cin fara halal ne aka cin fara ya halitta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ya ce Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta ke cewa wannan yana cewa halalcin cin naman fara sannan kuma duk yadda farar ta mutu duk yadda aka ta mutu ita ba sai ba bukatar sai an yanka musa ƴan qur'aniyun masu cewa qur'ani sak ni kuma nace hauka sak eh to ɗan hauka sak suka ce su ai faran ma sai ai yanka saboda Allah ya ce duk abin da ba a ambaci sunan Allah ba to maskai ne kaji sakar karu ba ka fahimtar abin sai ka karanta hadisan manzon Allah ya zo a hadisi cewa uhillat lainal maitatani wa damani an halitta mutum maskai guda biyu da kuma jini guda biyu a shari'ar musulunci cin naman maskai haramun ne duk abin da ya mutu ba a yanka mushi ba a yanka ba haramun ne shan jini jini amfani da jini wannan haramun ne a sha jini haramun ne kowane iri ne haramun ne ka san laccizawan da suna amfani da irin musamman a garin layya ana tara kwanuka a ran doko wani abu na jini ko kuma a irin mahauta ko kuma a yake wani abu na jini aike na malaman tibbi da bokayi haramun ne shan jini haramun ne to yace an halitta wani abun abu guda biyu matattu wanda ba a yanka ba bushe kenan da kuma jini guda biyu abinda ba a yanka ba aka halitta macin sa shine aljarat was samak kifi da da da da abin nan da da bara kaga kifi ba sai an yanka ba eh kifi shi ba sai an yanka ba ba a bukatar sai an yanka sa haka ita ma fara ba a bukatar sai an yanka ta duk yadda ka ganta to kai kwaso ka je ka gasa in gasa za ka yi in soya za ka yi ka soya in ma ana dafawa ka dafa ka je cinta halitta cinta haka shi ma kifin ya halitta shi ta kowace hanya aka same sa jinin da aka halitta mana shine sefa da kuma anta duk jini ce da sefa da anta jini jini ne an halitta mana cin su ba haramun bane al-hadithul hadi wa 80 ba'da 300 hadith na 181 an zahdan bin mudarrabin mudarribin mudarribin al-jarmi qala kunna 'inda abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu fada bi ma'ida yace wata rana muna wajen Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda sai ya kira da azo muna ma'ida in kaje ance al-ma'ida to shine tawulkin da abu tawulkin da aka kawo abinci a sama in kaje ance ma'ida to tawulkin da ke da kai abinci sama in babu abinci a samanta to ba ma'ida bace ta da suna daban a larabci sai ka je ka nema akwai sunanta a larabci amma ma'ida ta bukin da ke da kwai da ita ka san kofin akwai ruwa cikin sa yana da suna in babu ruwa da suna eh yace wa sai aka zo da abin tabulkin abinci wa alaiha lahmu da jajin yace saman ta akwai naman kaji akwai naman kaji fa dakhala rajulun min bani tayyib tayyib tayyib tayyimillah ahmaru shabihun bil mawali sai ga wani mutum ya shigo shi jaja yana kawa da bai ka in ka gansa kamar dai bawa ne fa qala lahu sai aka ce da shi halumma bismillah a tina mamada fatalakka sai dan kiyaye ja yake taka yake yake abun nan taka tsantsa yake dan ja da baya yake fa qala lahu aka ce da shi halumma bismillah ga nama a ci ga kaji sai kiya sai ta kai shi fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu naman nan kai take ta ja da baya baya da shi na haga ma'aiki sosai yana ci yana cin naman kaji ashe kaga shugaban halitta shi bana mi yana cin naman kaji zaka in Allah ya baka kudi kai ma ka ci naman kaji ya kau ka more da rayuwarka mun fahimta masha Allah wannan hadisi yana karantar da mu cewa cin naman kaji halin ya cikin at-tayyibat duk da cewa ita kaza abin take ci tana cin najasa amma bai nuna cewa ita najasa ce abu take ci shi najasan amma amma ba ita bace ai kamar misalin kamar giya ce kaga ni giya karan kanta ne ce najasa ce shan giya haramun ne to amma malamai sun yi sabani idan giya ta zuba a cikin mutum sai ya wanke ko ba zai wanke ba shin ita ruwan giyan najasa ne ko najasa bane wanda kaulin da suka tafi akai cewa ba najasa ba najasa bane amma ita kan shan ta haramun ne wallahu ta'ala a'lam kuma wani yana cewa ba ko ina ba ake ake dan taka tsantsar kuma wajibi ne ka dinga taka tsantsar akan uwa ba komai kamata da ka gani baka ci ba komai bane da ka gani ka ka ka ci amma dai kan mu manta da ayar alqur'ani Allah yake cewa kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq in Allah ya hore maka to ka bore dukiyarka kawai malam na sha faɗa kuma ina ƙara mimitawa duk wanda Allah ya ba kuɗi kada ya kuskure bi mori aka guda biyar ba a rayuwarsa e duk wanda Allah ya ba kuɗi kada ka kuskura baka mori aka guda biyar a rayuwarka ba kuma kuɗin ma in baka mora ba to baka haka yi sun shari'a da kai gaban Allah in baka yi hankali sun shari'a da kai gaban Allah eh su kuɗin dan amfanin kuɗi kawai a kashe su eh daga cikin abin da ya kamata mutum ya yi in Allah ya ba sa kuɗi ka mora malam kar ka yi wasa da mahallin zama ka gina gida abun al'azo a gari ba laihi ba ne ya zo a cewa arba'un minas sa'ada abu guda hudu daga cikin mafi jin daɗin rayuwar duniya daga cikin akwai albaitul wasir ka samu gida yalwatacce in son samu malam har da wurin motsa jiki da wurin kwallo da kai da iyalinka duk ba laifi malam ka more wallahi amma ka zauna kawai kullun ga ganin kawai kamar dan gwasu ba ka dan wani jiki ta dan abin nan ta sama yau a dan buga fa ko basket haka ko kuma a dan yi dan motsa jiki da a gida amma na biyu in Allah ya baka kuɗi ka dinga cin abinci lafiyayye dan ko ko ka cinye spostan ne ka ne ba ka cin mai kyau malam wallahi ka dinga cin abinci lafiyayye a dukkan da yauninka yayi ma in Allah ya baku imanan abun hawa dai ko nemi wanda fi kowanne lafi ba haramun ba dan Allah ce kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq ika ka samu abun hawa na kirki abu da hudu malam da kudin ka to auro kikkiya auro mata na kwari ka cike hudu wallahi ka dangana su ka taya su hudu abu na biyar in Allah ya baka kuma ka mori ɗan uwanka sun mora kawai wanda ya kamata aiwa ai musu Allah ya dace da mu Annabi Abbas radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda radiyallahu anhuma hadisi na 382 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكن الله يناتيوه إذا أكل أحدكم, أحدكم طعاما إذن ديدك تكنكو يتأبنتي فلا يس يمسح يده kada ya kuskura ya wanke hannunsa ko ya shafe hannun da wani abun shafewarsa hatta yal'aqaha har sai ya suɗe ta. Wajen abin da annabi faɗa? duk wanda ya ci abinci daga cikinmu in ji manzon Allah ya ce ka wanke hannunka ko kuma ka shafe da lotis ko kuma mushuwar sai ka suɗe hannun a wata ruwayar kuma auyul aqaha ko kuma a suɗe masa ko ka suɗe ko a suɗe maka to wa zai suɗe maka so nan ana magana ta masu mata bane banda gwabarayi a ciki nan ana maganar masu masu mata ne ai malam kuma ai abun akwai shawa ka ci abinci da hannayenka kuma a sude maka hannun amma kuma kakka kuskura ka bata hannu ka in ka san kunyar ke ce wala ta ci ka kaga wannan hadisi ya nuna cewa ashe sunna ce kuma ladabi na cin abinci in ka ci to kai ne ka su da hannu akwai laduba guda biyar na cin abinci ladabin farin ana son kafin ka fara cin abinci ka wanke hannu kuma ka zauna ka kace gunna ba a son cin abinci daga tsunni ka zauna ladabi na bika abuci sunan Allah ladabi na uku ka ci abincin da yake gabanka ladabi na uku ka ci abinci da zafi ladabi na biyar in ka tsare ka suɗe hannayenka kai ma Allah godiya. Mun fahimta, da aka sunna ce ka mutum ya suɗe hannu ba kwaɗe ba ne, kaka ga ɗanka yana suwan suɗe hannu a'a sunna ce, annabi yana suɗe hannunsa ko kuma ya bada a suɗe masa matansa yake baiwa suna suɗewa kai ma za ka ita da mata in aka ci to ka suɗe mata ta suɗe maka. ya wannan kun yi koyi da ma'aikin Allah kuma za a baka lada shi kuma malam gwamnati sai ta haƙuri hatta yughniyahu Allah yughniyahu Allah min fadlihi randa Allah ya ka kudi ya armi sai a sude masa eh shi yasa kaga nan Allah cewa shi ba lai bane ka ci da hannu akwai akwai falala bare da gaske bisa da ba lai ci da koshiya amma ci da hannu ya fi falala kasantor in ka ci to za a za ka samu ladar suɗewa in ka suɗe bisa sunna ce to za a baka lada duk abin da annabi ya ce kai kai dan koyi da ma'aikin Allah za a baka ladarsa mun fahimta kaga kenan kuma in ka suɗe ka suɗe wa matarka za a baka ladar ka suɗe mata wata ma za a baka ladar suɗewar ka kai ma in haka suɗe ka za a baka wannan ladar shi yasa wallahi masu mata suna tafiya da lada da yawa su kuma gwamnati Allah ya kara musu hakuri malace babu saidi babi wanda yake nuna yake karantar da mu ilimi da kuma karatun farauta ai musan farauta ko masha Allah Allah subhanahu wataala ya halitta mu da farauta amma kin da farauta shi da mutun ya yabi sawun dabbar da Allah ya halitta a ci dan yayi ya kawo mata dan yayi amfani da ita sannan kuma Qur'ani da kansa Allah yake cewa uhilla lakum saydul bahri an halitta muku fa kaga anan farota ce bi bi sifa ama an halitta mu daga ba daya haka Allah yake cewa ala zai wa idza halaltum fastadu in an sauke aikin aikin haji gaba da mutum ya sauke to ba da yaje ya farauta amma halin aikin haji ba a farauta hadisai da dama suna bayani kan cewa halaccin yin farauta an abi sa'laba al-khushani radiyallahu an daga aba sa'laba al-khushani Allah ya kara masa yarda qala yace ataitu rasulullahi sallam yace nazo wajen manzon Allah sallam fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna bi ardi qaumi ahli al-kitabi ahli ahli kitabi yace mu muna rayuwa da wani garin da ke da akwai ahlul kitab akwai yahuda da nasaru mabiya annabi Musa da mabiya annabi Isa afana akulu fi aliyatihim ya ma'aikin Allah shin zamu ci da kwanakin su zamu ci abinci a cikin kwanonin su wa fi ardi sayrin ya ma'aikin Allah muna wurin da ke da akwai kayan da ake farauta ku zafa da nan da ka hauce jokali malam farauta ake yi ba malam da ka nan bayan jokali shekaru baya nan duka daji ne kana zuwa taushe yan raguwa baya duka daji ce ga ka da zoma yanka da kayanka na bariyu na kayan farauta to suka ce ya ma'aikin Allah muna a inda ke ake farauta asidu bi qausi وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح به kace ya ma'aikin Allah ina farauta da kwari da bakana kuma ina farauta da karena wanda na karantar da shi yadda ake farauta da kuma karen da ban karantar da shi ba alkalbul muallam shi ne duk karen da aka aka koya masa aka forme kinsa a harkar farauta ana forme kin karne ba farauta ba kade ba ba karina da wani abu guda jama'a na na fa'inta yana da wani abu na zakai da kuma tamyiz bambanta ababe shi yasa yanzu a duniyar jama'a daga cikin abin da ake ake bincike da su akwai karni yana iya bi sawun abu duk inda ya taka yana iya tantance wannan abun to muna amfani da kare wajen farauta kuma ai daman qur'ani ya ya ba mu damar yin da amfani da karne wajen wajen farauta kun ba idan mutum ya aje kare ba in ba dan farauta ko kuma dan dan gadi ba to ina da karne guda ɗaya na na yi forme yake sa na karantar da shi da ake farauta dan kuma ban yi ba to me ya halitta me ya kamace daga wa'annan faƙala sai ma'aikin Allah ya ce, amma ma zakarta, amma abin da ka faɗa yana nihin game da cin abinci cikin kwanan ahalul kitabi, kwanukan arnawa. Fa'in wajattum ghaira ha falata a fiha, in har kuka samu wasu kwanukan wa'inda ba wa'innan ba na arnawan, to ku ci, ku ci daga cikin wa'incan, wa in lam tajidu fagsiluha idan kuma ba ku da ku samu sun ba sai wa'annan na kafiran to ku wanke kafin ku yi amfani da su wa kullu fiha in kuka wanke sai ku ci daga cikin wa'annan kwanukan babu lahi wa amma ma sitta bi qasbi qausika amma abinda ka farauto daga kwari da bakanka fa zakart smallahi alaihi ka abati sunan Allah akan sa lokacin zaka halba kace bismillah kaga ana so in mutun zai halo kibiyar sa ko kwarin sa baka zaka harugo ba wani abu in zaka saka kace mi bismillah to idan ka ambaci sunan Allah a kansa fakul ka ci daga wannan wama sit wama sitta bi kalbika almuallam fa zakarta isma Allah alayhi fakul duk abinda kuma ka ka farauto da karanka wanda ka karantar da shi ilimin farauta to shi ma ka ci daga wajensa bayan ka ambaci sunan Allah lokacin da ka aika sa wa ma sitta bi ghairi bi kalbika ghairi almuallim amma abunda ka farauto ba tare da da karin da ba a farautar ba fa adrakta zakatahu fakul sai kuma ka ka sabi cewa ya ya yanka sa ya kashe sa to ka ci daga wajensa ka ya kyautata mana da ya kamo abun bai kashe ba da ya kamo dabbar karin da ba a koyar da shi ba ilimin farauta sai ya kamo dabba sai kai ka yanka to babu ne amma in har wannan karen ba ya kashe ta to wala Allah ba kai bane ya kawo ma saboda baka nuna masa bai ya kawo yadda ake ba ko da aka wannan wannan wannan wannan hadisi da mana kata da mu cewa kwanonin ahlul kitabi za a yin amfani da ci daga wajen su idan babu wasu in aka samu to kuma abin da yafi amfani to shine mutun yayi amfani da wanda ya samu na musulmai in babu sai kai amfani da ahlul kitabi kafin nan tabbaya ni halicin cin abincin mata da take ba ba musulma ba mace ce bai sai da abinci amma ba musulma ba ce kuma da mace ba musulma ba tana sai da abinci ya halitta ku ci abinci ta ko bai halitta ba eh wanne ne halal eh in halal ne ya halitta a bisa fa'ama abinci ko take sayarwa misalin kirista ce take sai da abinci kuma ta iya abincin ya hukuncin cin abincinta halitta ya halitta a ci ya halitta ka sai abincinka ka ci to naman take dabawa ba sai mu ce mu ma ya halitta cin wannan namar matikar naman abincin da ake ake ci wanda ke halal ne mun fahimta wallahu ta'ala alam abu na biyu makaranta hadisan sai mu istitajin fawaid an hammam an hammam bin haris an adi an adi bin hatim qala daga adi dan hatim yake cewa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni ursilu likilab almuallim muallamata ni in ce muallima mai koyarwa ko baita ya zama to ismul fa ismul fa'il amma muallama wadda aka koyar ismul maf'ul ce kun ga larabci kenan ko muallim ismul fa'il muallam ai wanda ake koyar da shi to ni ina aika karnukan da na koyar da su farauta fayyumsikna alayhi sai su kawo min abun farauta ta wa azkur ismallah sannan kuma ina ambatan sunan Allah lokacin da tura su sai ce bismillah fa qala sai ce idza arsalta kalbaka almuallama wa dhakarta ismallahi alayhi fa kul ma amsaka alayka idan ka tura karanka na farauta sai kamo maka abin da ya kamo lokacin za ka aika shi ka ambaci sunan Allah a kai to ka shi da wannan abu ka ci kawai ƙultu sai na ce wa in ƙatalto in ya kashe wannan dabbar ba bai kata da rai ba ba da mata wata damƙa sai ta mutu ƙala ce wa in ƙatalna ko da ko ya kashe ta kai ne ka tura karanka waje ya kawo maka barewa sai ya kawo barewar ko da ya kata ta mutu babu ta rayi tuna ai shi karan farauta ana nuna musu cewa ga wurin da an karika da dabba tana mutuwa kai tsaye tana tana, tana abin nan akwai wurin da zaka bugu mutum ko mutum ka buga anan ya mutu da ikon Allah kuma akwai wurin da in ka ko ko halba aka yi to abin ba zai yi tasiri ba na iya cire bullet cikin a cire kaltushin to sai kuna maka rega inda ake kamuwa to da ya tafi wajen ta kunce masa sai ya kamo inda ba a kama sai ta mutu to arabe ce in ta mutu kawai kaci malam ya sharaka ha kalbun laysa minha matikar wani karen da ba karen ka ba bai mushabe tarayya ne ta wajen kamo ta ba kun bacci karatun karnuka ne suka tafi suka yi ta akan farusa akan abun kamu kusan kare biyar misali to cikin karnan naka ne guda hudu guda ɗaya ba naka ba ne kuma duka karnan hudu suka yi tarayya wajen kama wannan abun kamun naka abun harinka to a irin wannan ba za ka ci wannan saboda shi karam wala Allah shi ba ba ba mudarraba bane ba muallim bane bai da ilimin sanan wala Allah shi kan shi ne ta nemo ba kai ba yace malam ya sharaka ha kalbun laysa minha matakar bai a takaran da ba cikin karnan ga bai tare da ita ba qul sai fa inni armi bi mi'radi saydin fa asibu فقال إذا رميت بمعراج فخرق فكله yace ni ina ina ina shiba da tsinin mashi sai annabi ce to idan ka ba da tsinin mashi ka samu abun da kake harinka to kace idza ramita bil mad fa kharaqa sai jini koda jinin ya ya zubo koda ko jinin ya zuba in ka jefa sa sai jini ya zuba to za ka iya ci fakulu ka ci wa ina asabahu bi mi'rajin fala ta'kul amma in fadi ne ka buga ba ba tsirin bane wajen fadi ne ka buga sai wani abu ya buge shi wanda ba shi ba ba tsirin ba sai dabba ta fadi ta mutu to annabi ce fala ta'kul ka ci hadisin karshe da mu kwana akai wala Allah muna iya samu shi duk Qur'ani yace wa hadithu sha'bi ana addi nahwa huwa fihi illa an ya'kula al-kalb sai in kariya shi daga cikin ta in kariya shi daga ciki fa in akala fala ta'kul idan ka tura karanka farauta sai ya kawo maka abu ko da ya kawo shi ya fara tabawa ya fara so matabi kai kusan so matabi ko to ya fara so matabi to fala ta'kul kakkaci fa inni akhafu an yakuna inna ma amsaka ala nafsi yace ina jin tsoron ba kai ba ya kawo ma ya kawo ma kansa ne ya kama ma wa in khalataha kilabun min ghayriha fala ta'kul haka idan wasu karnukan da ba naka ba suka tafi da karanka fala ta'kul fa inna ma sammaita ala kalbika kawai kai ba kai bismillah ne wa karnanka kace bismillah wannan yankan su ka in misali idan mutum tura karansa ya kawo masa dabba sai ya kamo zo mu lokacin da ka ce bismillah ko da ya kashe sa to wannan abun halal ne kace sa kun bayyana to amma karan da ba naka ba da ya kamo to wala Allah shi shi baka masa basmala ba kaga shi baka baka baka masa bismillah ba to to anan sai mu ce wata qadiyya zaka wa iske wasu wurare irin su kasashen larabawa da ita ci gaba a duniya a abatuwar hunda ake mahauta inda ake yanka dama sai ka iske ba ba mutum ba ne ke yankawa mashin ce ala mashin ce ke yanka dabba kubaita lagawa sama wannan mashin aruta basmala a kai bismillah to ya gudun ce wannan nama ya halatta mun gane sai ke cewa walan tusammi walan tusammi ala ghairihi bakawa wanda ba shi ba basmala wa fihi a cikin shi idza arsalta kalbaka almukallab idan ka tura karanka almukallab wanda ka karantar fadhkur ismallahi alayhi to ambaci sunan Allah lokacin tura sa fa'in amsakna alaika fa'adaraktahu hayyan fadbahu idan ya kamo maka abun kamunka ya zo da shi a raye to ka yanka shi wa'in adaraktahu qad qutila idan kuma ka same shi ya kashe sa walam ya akul minu bai ci daga cikin wannan ba fa kulhu to ka ci sa wa in fa in akhadha al kalba fa inna akhdha al-kalbi zakatuhu daga damkarkaran da yayi masa shine yankansa zakatuhu ana nihin yankansa ma'ana idan mutun ya aika kare wajen farauta sai ya farauta abu ya kashi ya mutu kun bai ci komai ba daga ciki sai ga ba a buƙatar sai ai yanka sa wannan kamun da yayi masa yankansa kenan in jima'a aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam amma da sharadi fa in har bai ci ba in ya ci to ba wa kanka ba ya kama kansa ne ya nemo ma mun gane hadisin hadisin ƙarshe wa fihi aida idza ramaita bi sahbika fadhkur isma Allah dan zaka halba da mashin ka to ka haka cika ambaci sunan Allah wa in ghaba anka yawman aw yawmayn koda ko abinda ka halba mashin ka ne ka san sa sai ka misali kai ne ka halbi ka halbi yanzu mu ko wani abu da da mashinka sai baka gansa ba akai bayan kwana biyu sai kaga mashin da zo mu kaga zomon da mashin zaka ci gaba zaka ce ba na'am nawa ya fara to me lalace mu fa وفي رواية اليوم والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سامك فكل النبي يقول إن أبن يقوانا بيكو أك بكغا حقورا وتدبابا sai kawai asal abin nan asalin tushen mashinka kawai mashin naka ne ya kashe sa to ma yake cewa fakul kace wa in shi'ita ai fakul in shi'ita in ka so kace daga in kaga so kaga dama kace wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i idan kuma mutun ya ya iske ka halbi bashi kana biyar misalin barewa sai ka same shi a cike gaske barewa cikin ruwa to alwi ce falata abu kakaci fa innaka la tadri al ma'u qatalatuhu amsa ko gaba kasancewa ruwa ne suka kashe ruwa ne suka kashe sa ba ko kuma mashinka idan ruwa ne ba za ka ce in ma shekaru da to kai baka sani ba to mu kwana anan kenan ko sai da mun to wannan shine darasi da eh eh eh tuwa bari mu da'awar mu ta cika ta gidan rediyo subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah